الحمد لله الذي أعزنا بالدين وجعلنا خير أمة أخرجت للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم وأنعم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا أيها المسلمون لقد ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل ثلاثا وعشرين سنة قضى منها ثلاث عشر سنة يدعو إلى التوحيد والإيمان وذلك قبل نزول الفرائض ولم تخل العشر الأخرى من الدعوة إلى الإيمان أيضا فلما استقر الإيمان في قلوب الناس انقادوا للعمل بشرع الله عز وجل هذه ثمرة استقرار الإيمان في القلوب الانقياد لشرع الله تعالى وهذا هو الفارق بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الصحابة عباد الله لما حققوا الإيمان سارعوا إلى امتثال أمر الله ورسوله أما نحن فأكثرنا لا يمتثل أمرا ولا يجتنب نهيا وسبب ذلك عدم تحقيق الإيمان نسمع قال الله عز وجل وقال رسول الله عليه وسلم وكأننا لا نسمع شيئا انظروا مثلا إلى أحوال الناس مع الصلاة والصيام أكثر المؤمنين اليوم يفرق في الصلاة يسمع المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح ولا يجيب وسبب ذلك عدم تحقيق الإيمان كذلك تجد بعض الناس يسمع ويقرأ آيات الربا ويضع ماله في البنوك الربوية يسمع ويقرأ آيات غض البصر وينظر إلى ما لا يحل له يسمع ويقرأ آيات الظلم ويظلم, ويظلم الناس ولا يبالي وأنا أذكر لكم عدة أمثلة على سرعة على سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأمر الله عز وجل وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على عظيم تحقيق الإيمان واستقراره في قلوبهم عباد الله لقد أصابت الناس مجاعة ليالي خيبر ثم إن الله فتحها عليهم فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم نهروا الخمر الأهلية وأوقدوا نيرانا كثيرة فلما غلت بها القدور مر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون قالوا على لحم قال على أي لحم قالوا على لحم همر إنسي فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفأوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان فأكفأت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها إخوة الإيمان فالشيء الذي جعلهم يسارعون إلى امتثال أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم كانوا في مجاعة وفي حاجة شديدة إلى الطعام هو تحقيق الإيمان لما حققوا الإيمان قدموا قول الله وقول رسول الله على شهواتهم وملذاتهم وإن كان بهم حاجة وخصاصة وهكذا تصدق أبو طلحة رحمه الله بأنفس أمواله وهو بيرحاء ليحقق مرتبة البر مرتبة البر بعدما أنزل الله تعالى قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون مع أن الله تعالى لم يأمره بذلك أمرا إيجاب حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح فأثر الآخرة الباقية على الدنيا الفانية عباد الله أيها المسلم اللبيب إذا آمنت بأن الله يسمعك ويراك وجعل عليك ملكين يكتبان جميع أعمالك وأقوالك فلن تقول قولا ولن تفعل فعلا ولن تفعل فعلا لا يرضى ربك عز وجل فالذي يكذب إنما يكذب لأجل أنه حدث عنده ضعف الإيمان بسم الله السميع والذي يتكاسل عن الصلاة وعن الصيام إنما يتكاسل عنها لأجل أنه حدث عنده ضعف في الإيمان بسم الله البصير والذي يبخل إنما يبخل عن ماله لأجل إنه حدث عنده ضعف الإيمان بأن الله هو الرزاق الغني والذي ييأس من رحمة الله إنما يفعل ذلك لأنه حدث عنده ضعف في الإيمان بسم الله الغفار فحققوا الإيمان عباد الله واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم بلغنا رمضان اللهم بارك لنا في أموالنا وأزواجنا وذرياتنا وبلادنا يا رب العالمين اللهم أعز هذا الدين وأذل الشرك والمشركين ويسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا يا ربنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله godiya su ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya ɗaukaka mu bisa wannan addini na musulunci ya hukunta mu mu zama mafiya alkhairin al'umma cikin bayin halittunsa da ya a bayan ƙasa muna masu shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai shi kaɗai Allah tabaraka wa ta'ala wanda shine majibincin al'amuran muminai ina mai ƙara shaida da cewa kuma lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam bawan Allah ne kuma manzansa ne. Allah ya daɗin tsira ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam gare shi da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suka biye masa da kyautatawa har zuwa ranar kiyama. Bayan ga haka ya ku ‘yan uwa masu albarka, mu ji tsoron Allah a matsayinmu na musulmai, mu kwanda sani da tunatar da kanmu jin cewa annabin tsira annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya rayu cikin wannan duniyan kafin mu yana mai yin adadin shekaru aƙalla sittin da uku, cikin sittin da ukun nan akwai shekaru aƙalla guda ashirin da uku da ya yi don karɓan wahayi daga mahaliccinsa Allah tabaraka wa ta'ala. A inda shekaru goma sha uku suka tabbata ga rayuwarsa lokacin da yake zaman garin Makka, a yayin nan kuma da ya koma garin Madina ya ƙara shekara goma. wannan shekaru guda goma sha uku da aka yi ana wahayi ga fiyayyen halitta an yi ne ana mai sauke wahayi kan abin da ya shafi tabbatar da tauhidi da kuma dasa imani a zukatan waɗanda suka yi imani a wancan zamani da wannan kuma hakan bai hana bayan an koma madina a ci gaba da magana akan abin da ya shafi sauran farillai ba wanda a lokacin da ake magana akan sauran farillan ma fa ba a yi shiru akan abin da ya shafi aqida da tauhidi ba wannan kaman a ce a tsawon shekarunsa ashirin da uku tun daga farko zuwa ƙarshe babu lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sassauta akan abin da ya shafi kawo wahayi game da tabbatar da abin da ya shafi tauhidi da kuma aƙida da imani ya ku ƴan uwa masu albarka yayin nan da imani ya tabbata a zukatan abin da ya shafi halittun Allah a wancan zamani sai suka himmatu wajen yin aiki bisa shari'an Allah babu kakkautawa ba sa jin kasala ba sa jin nauyin aikata alkhairi wannan shine tukuicin da imani yake bayarwa gaban jiki a lokacin da imanin ya dasu a jikin bawa ta inda bawa zai zama yana mai karkata rayuwarsa kulli yomin yana duba shari'an Allah dan ya san shine mahaliccinsa kuma da tanadin da yayi akan aikin alkhairi haka kuma a ɗaya gefen akwai tanadin da aka yi na narkon azaba ga wanda ya saba wannan fa ya ku bayin Allah shine mafi girman bambanci da ke tsakanin mu na yau da sahabban annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba wani abu ya bambanta mu da su ba rashin fahimtar matsayin Allah rashin fahimtar cewa Allah ya kai ya samu ya kai ya hana mu rashin fahimtar cewa in aka aikata alkhairi akwai kyakkyawan sakamako rashin fahimtar idan aka saba wa Allah akwai narko na azaba ko da mun yadda da haka to jin hakan a ranmu bai yi tasirin da yake iya hana mu aikata sabo ba sannan baya karfafan mu wajen gaggawa kan abin da ya shafi aikata alkhairi da wannan ne sahabban annabi suka yi nesa suka bambanta da wanda ba su ba a yau sahabban annabi ya ko bayin Allah yayin da imani ya dasu a zuciyarsu suka samu saƙon nan haƙiƙa daga bakin fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaggawa suka yi wajen aikata alkhairi bisa umarnin Allah da umarnin manzon Allah ina da amincin Allah su ƙara tabbata da fiyayyen halitta amma mu na yau da yawa daga cikin mu ba ma bibiyan umarnin Allah tabaraka wa ta'ala ta inda kuma ba ma nisantan abin da Allah ta'ala ya hana sababin haka rashin ƙarfin imani da dasuwansa a zukatanmu mu kakan ji mutumin da yana jin ana cewa Allah ya ce, annabi ya ce, amma baya ɗaukan kiran na wani abin da zai kasa kunne ya saurara balle ya yi aiki. Ku yi dubi zuwa ga irin yadda rayuwarmu ta zama a yau, gagarumin al'amarin da kowa yake da yaƙini bayan mutuwa tambayan farko tana kasancewa a kan sallah da ya fi kamata ya ba ta ƙima ya daraja ta, amma da yawa daga cikin musulman da suke rayuwa a yau saboda ƙarancin imani akan al'amarin sallah. suna ji ana cewa hayya ala salati ku yi gaggawa zuwa ga sallah ku yi gaggawa zuwa ga falala har salima a wani lokacin sallan asubahin har faɗan satan ansa ake ana cewa ku yi gaggawa ku zo zuwa ga sallah kuma ita wannan sallan da za ku fito don yin ta wallahi ta fi alkhairi sama da baccin da kuke yi amma kaɗan daga cikin masu hankali suke iya gane wannan satan ansa su haƙura da makwancinsu su fito don su yi ibada ya ku ’yan uwa masu albarka abin da ya sabbaba rauni akan abin da ya shafi imaninmu ba wani abu mane karancin fahimtar waye Allah da jin haka a cikin zukatanmu. Kamar irin yadda a ɗaya gefen, kakan ga da yawa daga cikin mutane in Allah ya musu yalwa na arziki, maimakon su yi abin da ya kamata wajen ciyarwa ta hanyar da ya kamata, wajen dasa dukiyar ta yalwata ta hanyar kasuwa halattacciya, sai ka ga mutum yana ji yana gani ana ce masa wannan hanyar riba ce, ya kuma santa ya fahimce ta, amma zai ɗauki gagarumin kaso na dukiyarsa ya sa ta wannan hanyar kwaɗayinsa ya yi kuɗi ko da Allah ya hana ban damu ba. Wanda ya yi wa Allah irin wannan mu'amala, in kaga dukiya ta ci gaba da wanzuwa, to ya kwanda sanin talala ne mai kamar sake. Idan kuma ya ga dukiya ta watse, to cikin soyayyen Allah na Allah baya son ya halaka ne, zai bar shi da ɗan gwargwadon abin da ya shigo hannunsa ya ƙare, saboda ya isa wa Allah babu gagarumin kaso na dukiyar a hannunsa, wataƙila tambayar ta sassauta a gare shi. ya ku ’yan uwa haka kuma al'amarin yake a ɗaya gefen. Mutum yana karanta ayoyin da ya sani Allah ne ya ce rinsa ganinsa, kar ka ɗaga ido ka kalli abin da Allah ya haramta, na daga abin da ke cikin wayanka, tsaraicin mata, na daga abin da ke cikin wayanka, gulmace-gulmace da yaɗa ɓarna, duka musulunci ya hana ire-iren wayannan abubuwa, mutum yana ji yana gani sai kaga ya sa idan sai yana iya yin kallo ga waya ko kallo ga zahirin halittun wanda Allah ya haramta masa kallo yana yi baya jin abin da yake yi saɓon Allah ne ba wani abu yayi rauni tare da shi ba sai karancin fahimtar waye Allah da matsayin Allah kakan ga mutum ana mai karanta masa zalunci gagarumin al'amari ne Allah da kansa ya haramta wa kansa kuma ya yi kira ya haramta wa kansa kuma mu nan ya sanya hakan a tsakanin mai zama haramun kada ku yi zalunci sai kaga mutum yana zaluntan bayin Allah yana jin hakan kuma kaman kayan kwalliya ya ɗebe dukiyarsu baya jin kuma akwai wata rigiman da za ta ɗaga masa hankali in kaga da abin da yake razana ‘yan uwansa halittun Allah ne a bayan ƙasa ko sun fito wataƙila a fiskan EFCC ko kuma ICPC shi ne kaɗai abin da yake fargaba ya manta da mala'ikun Allah ya manta da girman Allah ya manta da aljannan Allah ya manta da wutan Allah don haka duk gagarumin abin da ya sata inda wani abin da zai razana shi wani al'amari ne na duniya ba wai ganin girman Allah ba da wannan shin shimfiɗa ya ku ‘yan uwa masu albarka nake tunatar da ku takaitattun wasu misalsali daga cikin rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi sallam don ya zame mana abun koyi don mu ga irin yadda suka rayu mu gane su din nan ba sa'o'in mu bane ta inda suka bambanta da mu fahimtar matsayin Allah da kyau da fahimtar cewa Allah ya kai ya sa su kuma Allah ya kai ya hana su suka aikata abin da Allah ya sa su suka bar abin da Allah ya hana su idan da wani abin da zaka samu ya bambanta su da mu ba wani abu bane shine sun fahimci Allah da gaske kuma imaninsu ya samu tubali mai ƙarfi ya zauna don haka rassan da ya yaɗa sai ya zama ya yaɗa alkhairi ya ku ƴan uwa masu albarka a yaƙin khaibara wani yaƙi ɗaya da aka yi lokacin hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara bakwai kenan a lokacin ya bar garin makka ya koma madina da shekara bakwai bai wuce shekaru uku ya bar duniya ba aka yi wannan yaƙi na kai bara daga abubuwan da ya samu sahabbai saboda sun bar gidajensu sun zo garin yahudawa yahudawa sun kulle mashigan cikin garin an zauna adadin shekaru ko adadin kwanaki watanni aka zauna a wannan lokaci babu abinci yalwatacce daga baya da Allah ta'ala ya bada nasara ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kwana cikin yunwa dan sun zo da magariba suka kwana ga wahalan tafiya gashi an kwana a wurin ba a ci ba ba a sha ba da suka wayi gari cikin matsanancin yunwa garin Allah na wayewa sai suka hura wuta suka nemo abin da ya shafi jaki na gida suka yanka suna shirin dafawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa yana ganin halin da suke ciki ya tambaya wannan wutan da aka hura ne me wayannan tukwane da aka daura akan wuta me aka shirya suka ce ai ya rasulullahi nama za a dafa yace naman naman me aka ce naman jakin gida annabi sallallahu alaihi wasallam nan take ya kira mai shela yace je ka zaga ka karanta musu wannan aiki da za su yi na cin naman abin da ya shafi alade Allah ta'ala ya haramta bi ma'ana naman jakin gida Allah ya haramta su ci wannan dabba kazanta ne daga cikin kazantan abin da shaidan yake yadawa a tsakanin masu imani dan haka ku haramta wa kanku bayan Allah nan dai sahabban annabi ga gajiyar tafiya a matsayin su na mayaka sun kwana a garin da ba dan su ba a waje ga sanyi an kwana cikin yunwa an waye gari shine kadai abincin amma jin wannan sako ke da wahala nan take aka kashe wutan aka tunkuɗe tukunyan da abin da ke cikinta na nama duka aka yi asararsa kuma ba a da akasin abin da za a ci na abinci bayin Allah wa'annan bayi masu imani idan akwai abu guda ɗaya da da su a zuciyarsu kaga suna gaggawa wajen amsa kiran annabi sallallahu alaihi wa sallam da misalta kiransa da kuma aiki da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala ku kalli halin da suke ciki na matsanancin yunwa da gajiya irin na tafiya da tsananin bukata zuwa ga abinci amma ba wani abu ya sajja'a su suka haƙura wa kansu wannan abun ba sai don tsoron abin da ya shafi abin da zai biyo baya na narkon azaba da kwaɗayin rahaman Allah bisa da suwa na imani da imanin ya samu gurbi a zukatansu sun tabbatar da wannan imanin ne bisa ɗaukaka abin da ya shafi maganan Allah da maganan Annabi sallallahu alaihi wa sallam akan abin da ya shafi bukatun zukatansu da abin da za su yi na jin daɗi a yau irin abin da ya bambanta su da waɗanda suke rayuwa kenan a yau ta inda mu din nan duk lokacin da aka ce akwai wani abin da Allah ya haramta kakan ga bawa yana kallon daɗin abin da shi zai samu sai ya gagara barin abin da Allah ya ce ya bari abin da annabi ya ce masa ya aikata baya gaggawa wajen yin aikin saboda bai ɗauki annabin a matsayin annabin yana da daraja a wurinsa ba ba wani laifi ko matsala ya samu ba rashin fahimtar imani aqida waye annabin waye Allah shi ne ciwon da muka samu a yau ina mai tuna wani lokaci a irin wani gaba da ake zuwa wasu bukukuwan da ba su halatta ba a wannan ƙasa muka samu wani zarafi muka yi ma wani nasiha abincin sunan kada ka ci a baya ya halatta maka a gaban rayuwa ma ya halatta maka amma a gobe kada ka ci yace goben nan fa an riga da an zo ta yace da mu ci na wannan shekaran amma daga nan zuwa wata shekara sai mu gyara kaga bai san wata kila rayuwarsa a hannunsa take ba ko ba a hannunsa ba ya manta da haka zai iya mutuwa a gaban da wata kila yake ci kuma in ya ci na wannan shekaran yanzu ya ci ala ilmin ne ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة in ya halaka ya halaka bisa ilimi amma akan haka ya gummace saboda shinkafa da miya da nama yace na goben nan fa sai sun ci sai dai in Allah ya musu aran numfashi zuwa wata shekara sannan su haramta wa kansu abin da Allah ne yace kada ayi annabi yace kuma kada ayi kuma ya san ya yadda abin da aka gaya mishi tabbas nasi ne na shari'ar musulunci wannan yana daga irin rauni da al'umman wannan zamani ta samu ya ku bayin Allah masu imani mu kalli misalin abin da ya shafi Abu Talha da yayi irin kyauta gagaruman kyauta na mafi tsaukaka mafi ɗaukaka mafi darajar dukiyar da Allah ya yi masa wata gona yake da shi a gefen garin Madina kusa da masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ta inda shi kansa Annabi in yana neman ya shakata yaka shiga cikin gonan ya zauna saboda yawan bishiya da ke cikin wurin da ruwa mai daɗi da inuwa mai sanyi Annabi yakan shiga cikin wannan gona ya zauna a mafi yawan lokaci akan haka lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun da dai ba za ku taɓa samun aljanna ba har sai kun ɗauka kun bayar daga abin da ranku yake so ka suranta yau ɗin nan in ka ɗauki sadaka za ka bayar na dukiyanka kai kana bayarwa ne daga abin da ranka yafi so ko abin da ranka yake so ko kuma kana bayarwa ne daga abin da kake ganin bayi da amfani bayi da kima kai a wajenka mai ba da sadaka a yau naira goma ne naira ashirin mai imanin cikin su naira ɗari mai ƙarfin tattalin arzikin su naira ɗari biyu ba ya ɗaukan sadakan naira ɗari biyar a bawa mai ƙaramin ƙarfi balle kaga ana sadakan naira dubu goma naira dubu ɗari naira miliyan guda ma wani saboda ya gajiya ba dan ba a da shi ba wataƙila ba a yarda da ma'aunin ba a yarda da mai ba da tukuncin ko wanda ya ce a bayar shi ne Allah mahaliccin mu ba to wannan yana daga abin da muka samu na matsala shi kuma Abu Talha daga jin Allah ya ce aljanna ba za ta samu ba sai an bayar daga abin da rai yake so sai ya tuna duk duniya babu abin da ta fi soyuwa a wajensa sama da wannan gona mai albarka ai albarkanta ya kai ya kawo in dai annabi ya ɗauke ta a matsayin wurin shakatawa sahabbai suke kuma bin inda annabin yake a shiga ciki a zauna don a huta a ji daɗin rayuwa a samu ruwa mai daɗi a sha amma yana jin wannan ayan sai ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah na ba da kyautan wannan gona nawa don neman yardan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya faɗi wata kalma a larabci ya ce bah kaman ka ce kai saboda ganin gagarumin dukiyar da aka cire da irin albarka da irin yadda aka san bai da wani abin da ya wuce masa wannan yau ka suranta akwai wani wanda ka sani ya yashi account ɗinsa guda ɗaya ce ya bayar fi sabilillah akwai wani wanda ka sani yake da wata katuwar mota ya ce ya ɗauke ta ita ne mafi tsada ya bayar a yi aikin addinin Allah ko akwai wanda ka sani ya shiga ƙasan akwatinsa a matsayinsa na mai ƙaramin ƙarfi ya ɗauko rigar da tafi kowanne tsada ya ce ya bayar da ita fi sabilillah ko akwai wanda ka sani in an sako ƙasan ƙasa da ya saka ɗan shinkafansa da miya da nama ya ɗauki naman ya ce ya bada fifi sabilillah mu ne na yau fa wallahi loman shinkafa ma ba ma iya bada shi sadaka to ba za mu yi irin abin da suka yi ba ba za mu iya kwatantawa ba yana daga abin da ya bambanta mu da su ƙarfin imani da fahimtar Allah ne yake bada tukuici wannan Abu Talha yana bayarwa bayan annabi ya faɗi wannan kalma sai da annabi ya faɗi wasu kalmomi akan dukiyan ya cewa zalika malun rabih yace wallahi an ci riba akan wannan dukiya wannan dukiyan kan an yi kasuwan da aka ribance ta annabi yace ba da tuciyan fa an rabauta da abin da aka bayar na dukiya waye mai biyan tukuicin Allah tabaraka wa ta'ala bisharan waye bisharan annabi yake nuna tabbas abin da yayi yayi don Allah kuma Allah ya karba ina kuke kuna yau da Allah ya tara muku sama da biyan bukatun ku ya fi karfin abincin ku ya fi karfin suturan ku ya fi karfin inda za ku zauna ya fi karfin motocin ma da za ku hau gidajen ma kuna da gidaddaji ba ɗaya ba ba biyu ba kuna iya ɗaukar sadakan ma ku bayar amma da lodi lodin account ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba cike da makil ɗin kuɗi har yau bai iya isuwa kan talaka don kuna neman aljanna ba shin in aka auna awun aikin Abu Talha aka ce tafi aljanna kai da ka zo da tarin kuɗi a account ɗinka baka bayar ba har ka mutu ka bar duniya in aka auna aka ce maka ka tafi aljanna kana ganin in Abu Talha ya shiga first class zaka shiga ko economy kai akai da kanka zaka ma kanka hisabi zaka gane wannan da gaske ne mai aljanna ba irin yadda kai ka ɗauka da wasa ba da haka ya ku bayin Allah in muna kiran masu dukiya kai ma da kwabbai a aljihunka kai ma da lafiya a jikinka me kai gurgudan kimanta abin da Allah ya baka da zarafi na dama na neman aljanna shi yasa annabi yake shelantawa yake cewa ni'matani magbunun fihi ma kathirun minan nas wasu ni'imomi guda biyu dewa daga cikin mutane ba sa ribanta annabi ya ce as-sihhatu wal faragh lafiya da kuma dama mun samu dama yanzu wata ila muna masu lafiya muna fatan Allah ya kara mana lafiya gaba ka dan Ramadana za mu shiga kar ka yadda daga yanzu ka fara mita watan nan na yunwa watan nan na wahala watan nan na kishin ruwa watan nan na salloli ka ce ta zo kana yin haka kaman ka toye kaso mai tsoka na abin da ya shafi karfin imanin ka dan haka ko ka yi ibadar ba bisa san ranka bane ladan zai zama takaitacce dan haka akan aikin alkhairi ba a yin mita ko yaya Allah ta'ala ya wajabta wa bayi ya farlanta musu abin da za su iya ne da lafiyar mu za mu iya tattalin arzikin ka karkare na ka ajiye ko da kwanan abincin mutum ɗaya don ka bayar fi sabilillah wataƙila ƙarfin niyyanka in yayi kama da na mai attajirin dukiya saboda baka da shi ne yasa baka bayar ba sakamakon ya zama ya nauyaya a ma'aunin ranar gobe kiyama ya ku ƴan uwa masu albarka wannan shine misali guda biyu daga cikin abin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi don nuna tabbatuwan ƙarfin imani da ke tare da su yayin nan da suka kimanta lahirarsu da ta zama madawwamiya suka yi watsi da duniyarsu da ta zama mai karewa ya san ko ba daɗe ko ba jima abu tsalha zai mutu ya bar duniyar nan kuma zai bar wannan gona ko yaya yake santa za ta shiga hannun magada amma bari ya gina lahirarsa yana raye yana kwaɗayin in aljannan ne ya same ta cikin sauƙi yasa ya bada wannan gagaruman gona don neman yardan Allah ba su bar duniya ba sai da Allah ya faɗi radiyallahu anhum wa radu anhu a gama garin saƙo ta yayin nan kuma ta inda Allah ya ware wasu ɗaiɗaiku daga ciki ya ce da wane da wane da wane ‘yan aljanna ne a gaya wa goma a gaya wa ɗaiɗaikunsu a faɗa directly ko indirectly ba su bar duniya ba ba wani abu ya ba su wannan abun ba ƙarfin fahimtan waye Allah da zaƙin imani da kuma gaggawa wajen aikin alkhairi dan haka ya ku bayin Allah mu kwatanta ko da ba za mu zama kamar su ba a yayin nan ne ya kai dan uwa musulmi a matsayinka na ma'abucin hankali idan ka yi imani da cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana sauraron ka kuma yana ganin ka to karka kwanda cewa duk abin da ka aikata wai cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya gafala bai san da haka ba a yayin da ka san da cewa akwai mala'iku guda biyu da Allah ya hore a koda yaushen rayuwanka suna nan suna rubuta alkhairinka ko abin da ke akasin alkhairi shine sharri to karka kuskura ka furta wani abu da Allah ta'ala bai yarda da shi ba dan zai zama maka nadama balle uwa uba a ce ka aikata abin da ka aikatan nan ya zama na Allah bai yarda da shi ba dan za ka yi kuka da haka ranar gobe kiyama daga maganganun mu zuwa ayyukan gaban mu ya ku ƴan uwa masu albarka mu rika yin hisabi mu rika tuna abin da Allah tabaraka wata'ala ya hana muna hakaito wa ranmu abin da Allah ta'ala yayi umarni mu aikata mu shagaltu da yin aikin da muke masu neman yardan Allah Allah muke roƙo a wannan gaba ya yarda da mu Allah ta'ala ya ba mu ikon yin aikin da neman yardansa in mun yi Allah ya nauya ayyukanmu cikin mizanin kyawawan ayyuka. Ya ku ‘yan uwa masu albarka, duk bawan da ya zama maƙaryaci a cikin mu a yau Allah ya sawwaƙe, yana mai yin ƙaryan nan ne, yana mai samun haka saboda rauni na imani ya manta da sunan Allah tabaraka wa ta'ala cewa Allah shine mai ji. Yayin da ka san Allah yana jinka, kuma ya san abin da kake faɗan nan ƙarya ne, in an ce ka yi ƙaryan wallahi ba za ka kwatanta ba. yana daga abin da a yau al'umma ta ba ta ganin shi a matsayin aibi yin ƙarya mutane suna yi ba sa ganin shi a matsayin kayan damuwa a shiga cikin larabawan da annabin ya tafi ya bar su har a yau in kana ganin manya manyan laifuffuka suna daga cikin abin da suke gani mai girma yin ƙarya na san mu yanzu a cikin al'adunmu muna ganin ƙarya ba laifi bane amma muna ganin zina laifi ne to irin yadda kake ganin girman zina wallahi haka suke ganin girman ƙarya shi yasa har a yau balarabe idan kuka yi magana da shi ya ji ka ce wallahi to ko ƙarya kai in dai ka masa rantsuwa zai ce shikenan shi magana ya ƙare ba irin na yau ba mu na nan yau ina kai wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa wani ya ce ƙarya ne kafin ka dasa aya ya ce magana da ka faɗa ƙarya ne saboda an yi masa jiya an yi masa shekaran jiya ya gane akwai makaryatan da suke haɗawa da ƙarya su faɗi ƙarya kuma su yi masa rantsuwa ba sa tuna me zai biyo baya haka ya same mu ne bisa raunin imani ba mu fahimci waye Allah ba bayan Allah in kaga mutum makaryaci a cikin mutane wallahi bai fahimci wannan sunan Allah cewa Allah shine as-sami'u ba Allah yana jin ka duk abin da ka faɗa ya sa mala'iku suna rubutawa zai titsiye ka dan hisabi ranar gobe kiyama kar ka zama makaryaci ya kai wani da wannan ya ku ƴan uwa in kaga bawa yana kasala wajen aikin alkhairi kan abin da ya shafi sallah ana hayya ala salah yana kwance a makwancinsa ana as-salatu khairun minan nawmi yana jan bargonsa bai fahimci cewa Allah tabaraka wa ta'ala shine albasiru ba Allah yana ganin sa wani ana cewa hayya ala sala kuma kunnanka hagu da dama suna ji kuma wallahi ka ji idan ka biyu babu shaytanin da ya danne ka wani ka jaba rugun ka ci gaba da bacci da haka mutu gabo ka same ni ya manta cewa Allah yana ganin sa dan haka wani ba zai ma yi sallan ba sai garin Allah ya waye daga takaici wasu ka samu namijin da aka ajiye ya zama tubali a cikin gidansa yayi aikin imani ya umurci iyalansa su aikata alkin alheri wai sai kaga wai shine ya kwanta yake bacci har garin Allah ya waye wai matarsa bisa rauni ita take kai karansa wai tana cewa wani baya sallah Allah wadaran naka ya lalace eh Allah wadaran naka ya lalace musulmin da ya zama haka ya lalace da bai da bakin da wallahi zai ce a gidansa ayi wa Allah da'a ka zama kai ne asfalar safili in kana son ka rike gida sai ka wuce gaba a wurin aikin alkhairi iyalanka su bi bayanka yayin nan da suka ga ka tashi da wuri ka tafi ka je ka yi sallah ba wata matan da za ta kwanta ba wani dan da zai kwanta yayi miƙa face in ka shigo gida zai tashi a firgice in ma ya makara yana tuna cewa yau zaka gwada bacin ranka saboda an saba wa Allah akan haka sai kaga Allah ya sanya alkhairi da albarka wa rayuwanka da rayuwarsu da gidanka da makomanka da makomansu gaba ɗaya ranar gobe kiyama a ran da duniya take kukan gabuwanta da Allah sai kaga kai kana cikin farin ciki saboda ka kwatanta kai abin da ya kamata dan haka ya ku ƴan uwa masu albarka mu tsayu mu fahimci matsayin Allah albasiru ka riƙa jin duk abin da zaka faɗa ko abin da zaka aikata Allah yana gani azumi muka tinkara muka yi wannan a matsayin tubali ya zama shine shimfiɗan farko na mu jaddada ƙarfin imanin mu don tinkara ramadana ka riƙa ji dama ne Allah ya baka bisa lafiya kuma uwa uba kai musulmi kana kuma kwaɗayin Allah ya ƙara maka albarka kamar yadda annabi yake roƙo na ka kai ramadana fatanka shine ka yi ramadanan kana mai azumi da sallah da karatun alƙur'ani don neman yardan Allah kuma ka yi iyayenka saboda ma'auninka ya nauyaya tun daga yanzu ake son wannan ya samu a wurinka a matsayinka na musulmi babu kasala babu jin cewa tanadin ya zama na kayan abin da zaka ci tanadi mafi girma mafi tsada ka gina imani daga cikin jikinka ka rika jin kana Allah Allah watan ma ta zo ka rika jin in ta zo akalla da wani tanadin karatun alqur'ani bayan azumin da zaka yi akwai wani tanadin sadakoki da ka shirya bayan qiyamul layl da zaka yi cikin azumin wannan shine abin da ake nema a wurin musulmin da ya fahimci waye Allah musamman ya fahimci cewa Allah yana ji kuma Allah yana gani ya ku ƴan uwa bayan da suka zama marowata Allah ya ba su daga dukiya suka hana sun zama marowata ne saboda rauni na imani ba su fahimci cewa arziki a hannun Allah yake kuma shine mai wadatawa ba yayin nan da suka zo duniya ba su da ko sisi duk karfin tattalin arzikin zuri'arsa tsirara ya zo ba da ko sisi bai zo da komai a hannunsa ba a yana duniyan inda Allah ya ga dama in duniyan gidanku su ne duniyan karuna in Allah ya ga dama zai mai da kai miskinan za mata raba baka da ko sisi haka za ka rayu amma Allah cikin mashi'arsa ya rubuta ka a layin masu arziki ya turo ka duniya ya baka abin da ya baka nawa ka shirya cikin kasan da Allah ya baka dan ka bayar saboda shine tukuicin abin da Allah ya maka ko ba a gaban zakka ba nawa ka shirya ka dauki nauyin masu azumi su ci daga arzikin abin da Allah ya baka na neman yardan Allah dan baka da shi amma kana da karfin ciyar da mutum daya shin da wannan hadafin ka shirya da wani shinkafa da miya da nama na rana ɗaya da zaka ba wani miskini dan neman yardan Allah ko kuma kai ma kana jiran kawai a dauka a baka ka koye naka kana jiran na al'umma ya shigo hadanka idan muka yi irin wannan mu'amalar ba mu fahimci matsayin Allah a matsayin sa na ar-razzaq kuma huwa al-ghani shine mai wadatawa ba in ka bayar wallahi Allah zai maye maka annabi yace ma naqasat sadaqatun min mal da dai sadakan kuɗi baya taɓa rage mutum wani abu idan kaga kuɗinka ya koma ƙasa ba dan ka bada sadakar bane in kaga kuɗinka ya watse ba dan ka hana ko ka ba da sadaka bane yasa ka zama baka da ko sisi asali ma in ka bayar kaga babu kuɗin to da baka bayar ba kuma tsiyen da kuɗin da su jawo maka sai ka gummace kai sadakan ka gona babu ko sisi dan haka ya ku ɗan uwa masu albarka duk wanda kuka ga a irin wannan gaban yana ebe tsammani za mu shiga watan gafara watan neman gafara ya ebe tsammani daga rahaman Allah yana fargaba ko ganin girman laifin abin da yayi wa Allah bai ji a rasa cewa Allah zai yafe masa kowane irin girman laifi da yake yi ba ko daga shirka ko daga kisa ko daga zubda jini ko cin mutuncin mutane ko satan dukiyar mutane duk wanda ya ebe tsammani a irin wannan gaba bayan za a shiga wata na Ramadana to hakika ya samu haka ne bisa raunin imani kuma bai fahimci cewa Allah shine al-Ghaffaru ba duk wanda ya da Allah mai gafara ne kuma akwai jin cikin al'amarinsa da Allah ya barka ya kaiwa ne kake numfashi kar ka kalli girman laifinka ka kalli girman wanda ke yafe laifin duk abin da ka ebo na rigima ka kuma fadan Allah ku sasanta ka roƙi yafiya ka yi tuba irin taubatan nasuha ka koma fadan Allah ka fake kana neman yardansa wayannan kwanaki masu albarka su riske ka kana cikin yafiya na ubangijinka babu wani abu na zunubi sai ya zama duk aikin da kai ana rubuta maka yana nan a ma'auninka ba kana aikata ma wani bane balle ka zama al-muflisu fil muslimin fil muslimin shine wanda ya zama ne yayi sallah yayi azumi yayi zakka amma yana ma wani ne saboda za a je kiyama ya ci dukiyan wane ya zalunci wane yayi gulman wane yayi kaza da kaza da sauransu sai a je gaba gara nan gobe kiyama su tsaya suna neman hakkin su a wurinsa a kwashe dukiyan abin da ya tara na ayyukan alkhairi a biya su ya kare ga al'umma sun tsaya wasu suna cewa har yanzu ba a biya su ba Allah ne ce to ai abin ya kare su ce Allah muku muna da tarin zunubai dan haka mu ma yanzu muna neman mu kubuta a yau dan haka sai a ebo zunuban su sai a tara wa bawa yayi aiki amma aikin baban giwa aikin da ba za ta ba ta amfane shi a duniya ko a lahira ba dan haka ya ku ƴan uwa masu albarka mu ji aran mu wannan gaba shine na roƙon gafara ka roƙi yafiya a wurin Allah mutanen da ka san suna bin hakkin a wurinka ka yi ƙoƙarin warware abin da ya shafi basu suka da haƙƙoƙin da suka rataya a kanka wannan duka shiri ne don ramadana ya ku ƴan uwa masu albarka idan kai haka bayan ka shirya tun daga yanzu ko da ramadanan bata zo ta same ka ba kaddara ka mutu a hanya Allah ya ga girman niyyanka wani ya shirya alimat nafsun ma qaddamat wa akharat ka jinkirta kana fatan ka ga ramadana ta zo ka mata shiri baka kai lokacin ba Allah zai baka ladan kai azumi dan haka ya ku ƴan uwa masu albarka kwanaki kalilan ya rage mana zuwa ga Ramadan Allah muke roƙo bisa addu'an da Annabi yakan yi yakan ce Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan ya Allah kai mana albarka tun watan da ya wuce a cikin watan da muke ciki ma kuma Allah ka riskar da mu zuwa ga Ramadan annabin da yake faɗan haka ya fi kowa fahimtar albarkar da ke cikin watan in baka gane baka gane wata ne mai kima mai daraja shi yasa almajiransa na farko sahabbai sukan yi wata shida suna roƙon Allah ka kai mu Ramadan Allah ka kai mu Ramadan Allah ka kai mu Ramadan ba dan za a ba su zakka ba ba dan za a raba musu abinci kyauta ba ba dan wata irin za a kawo sadaka kofar masallaci ba bukatan su za su yi aikin alheri za su nauye ma'aunin su dan neman inda in an je gaban Allah za su yi farin ciki bisa ayyukan su haka ake fatan ni da ku mu kwatanta ko da ba za mu zama kamar su ba Allah muke roƙo ya kai mu da rai da lafiya ya shagaltar da mu bisa mata ta'a Allah ya ƙara mana lafiya da kuzari wajen aikata alheri abin da ya shafi dukiya Allah ya sa kada mu yi rowa abin da ya shafi lafiya Allah ya ƙara mana karsashi wajen yi masa biyayya musamman a wayannan kwanaki da muke fata mu kai gare su wata na Ramadana wata mai alfarma Allah ya nuna mana muna masu rai da lafiya wannan shine takaitacce ko in ce karshen abin da ya shafi fassara hutuba iyaka dan abin da nake da shi na tsokaci a bisa kula da cewa yau in ba a mantar da ni ba sha hudu ga watan biyu a kalandan Gregorial calendar wanda kuma wani abu ne wanda ta shahara a wajen waɗanda ba su fahimci allah ba wanda ba dan kimanta wannan ba kan abin da ya shafi tinkarar Ramadana ba da wata ila kansu zamu rubuta ba. masu yin valentine bil haƙiƙa mutane ba su fahimci abin da ya shafi imani bisa abin da ya shafi waye Allah mahalicin su ba daga mafi munin abu ka samu musulmi yana irin wannan biki in ka bibiye shi ko ka tambaye shi ma wani abu na tarihin ma bikin ma bai sani ba kaɗan abin da zan haska mana shine biki ne na wayanda ba mu ba na nasara in ka duba sunan ma da ake kira sukan ce Saint Valentine's Day kawai an yanke ne ake cewa da shi ne Valentine Day asalin sunan kenan Saint kuma a wancan addinin sun ake samu mafi yawa an kaji sun ambaci haka karkashin katolika daga abubuwan da suka yi romawa shine killace sojoji a nesanta su game da abin da ya shafi mata saboda an yanke musu hukuncin kisa amma sai ana musu wani alfarma a matsayinka na ɗan ƙasa wanda kai laifi za a giciye ka sai irin a fito da kai har a yau ana irin wannan abun eh na ga barisa yana kallo na sai a baka dama sai a ce to yanzu ka faɗi abin da kake so fannin abin da zaka ci da duk wani abin da kake so na wasiya na ko me kai a baka dama in ka kira abinci ko me za a kawo maka ka ci irin kayi na ƙarshe za ka yi ban kwana da duniya to daga abin da ake musu sai a ware 'yan mata sai a ce to wannan shine wai mutum zai bar duniya sai aka masa matan banza a irin wannan ranan ake masa irin wannan bikin ranan sha takwas kuma sai a giciye shi ya bar duniya wancan romawa a wancan duniyan yana daga dalilin da yasa suke yin valentine day kai na yau musulmi mai alƙiblan gabar wanda annabi ya zo maka a matsayin annabi da littafi kundi alƙur'ani ido sittin dan girman Allah an kashe da layin masu valentine a ina ka gani waye koya maka waye malaminka me kake nufi me kake nema idan duniya ce Allah ya shirya as-sami'u al-basiru yana ji kuma yana gani wallahi zaka je ranar da za a yi asambulin duniya a karanta tsiyen da kai kuma na mai tabbatar maka ko da ka tsaya a miƙa ɗan fulawa ne wa budurwanka dan ka yi tashabbuhi da mutane wa kuma al-mar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wayanda yake so don haka wannan baya kamata ya zama a cikin makundin tarihin ka ko tunaninka ko kana da budurwan da kake nema kar ka mata wani kyauta a irin wannan gaban tana cewa saboda valentine rana na masoya baka san soyayyen da ake nufi ba kai ne ka jahilci abun saboda baka da ilimi amma ina cewa wanda yake da lokaci ya shiga Wikipedia ya yi dogon bincike ya yi dogon karatu zai ga bayanai akan tarihin abin da ya shafi Valentine a matsayin ka na musulmi ka gane baka da alaka da shi na kusa ko na nesa dan haka ya ku yan uwa musamman samarin mu ku yi abin da ya kamata ku yi abin da ya kamata bisa gujewa abin da Allah ya hana ku yi kokari ku ɗauru bisa turba na shari'ar musulunci bisa karantarwa na addinin musulunci ku yi abin da ya dace da neman tsira musamman ga matan da aka ce ka sa ta a gaba kana fatan tunaninka gaba matar aure ce kuma uwar ƴaƴanka kar ka yadda a fara da irin wannan tubale yayin nan da Allah zai kawo maka tukuicin wani matsiyacin ɗa cikin gidanka ba mamaki saboda wani ranar valentine ne na rana ɗaya da kai kuma Allah bai yadda a yi haka ba dan nan zai iya shekara goma yana baka wahala kuma ka mutu ka je ranar gobe kiyama ya jawo maka duka iya abin da za a yi maka azaba saboda ka saba wa Allah ku haƙura ba ku da riba a ciki hasali ma sai hasara in ka ɗauka ka bayar ma watan ma za ka bata ta yi alatsi ne da abin da ka ɗauka ka bata ko dan ya kasa ko tana tsammanin sama da haka don haka Allah ta'ala ya sa samarin mu su gane Allah kuma ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara mana lafiya ya kai mu zuwa ga wannan wata mai alfarma na Ramadana muna masu rai da lafiya wa akhiru da'wana anil hamdulillah kumu ila salatikum yarhamukumullah